الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزرع زريعة منهما جميعا والربح بينهما جيد malam yace wa sharikatu yin tarayya da juna fi zar'i a cikin abin da ya shafi harkar noma ja'izatun ya halitta ya halitta ya zamanto da kai da wani abokinka ba ɗan uwanka ba da kai da abokinka ku yi tarayya da juna a harkar noma ya ce amma da sharaɗi idza kanatin zari'atu minhuma jami'an idan irin ya zamanto nasu ne su biyun gabaki ɗayansu kana da kwai iri na gujiya tiya biyar ina da iri na gujiya tiya biyar mu haɗu mu shuka ya zamanto mun yi ta kula da wannan gonar tamu idan kaka ya zo abin da aka samu sai a yanka a raba ko a saida a shiga kasuwanci warribahu bainahuma sannan kuma ribar za su raba ne a tsakankaninsu shikenan kana da tiya biyar ina da tiya biyar kowa ya san tiya biyar jika da hamsin ake sai da kowace tiya kenan tiya biyar ta tashi jika shidda da hamsin kai jika shidda da hamsin ni jika shidda da hamsin abin da ya kama jika goma sha biyu da rabi tiya goma to yanzu da aka zo da kaka bayan an sheke ta an yi kaza an yi kaza sai aka samu gujiya wanda aka saida banda ciyawa yadda aka saida ta wajen ɗari biyar don sai a hudda wannan jika goma sha biyu da rabin na aji a share da yanzu wannan ribar da ta hayo ga baki ɗaya sai mu raba a zakai kanu tau وإذا كانت الأرض kanat al-ardu yau na'am
وإذا كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما واقتريا واقتريا الأرض أو كانت بينهما أما yace to shikenan yace idza kana kanat al-ardu li ahadihima yace idan dai matukar gonar ta zamanto ta ɗaya ce daga cikin su wal amalu ala al-akhari shi kuma ɗayan shi zai yi aiki ya zamanto kai kana da gona ga irin ka tiya biyar shi ba shi da gona ga irin shi tiya biyar ka ce to ni gona ta babba ce za ta iya cin tiya goma ta- ta- ta gujiya to amma yanzu zan baka damar ka shuka ciyar ka biyar a cikin gona ta da sharaɗi idan za ka kula da aiki nomanta da maimaikinta da gyaranta duka kai za ka yi saboda gona ta ci idan kuka yarjejeniyar wannan ya halitta amma da sharaɗi wa shi ma sai idan aka diba a ga ƙimar wannan aikin da za ka yi kuɗin shi da ƙimar wannan gonar idan haya ce za a bada ta ya zo ɗaya ko kuma bai zo ɗaya ba idan ya zama to ya zo ɗaya falilai alhamdu sai ka je kai ka yi noman ka yi maimaikin shi mai gonar yana kallon ka a zaune an gane ko awil amalu bainahuma waqtar yal arda ko kuma ya zama to kana da tiya biyar ta, ta- ta gujiya ina da tiya biyar ta gujiya kuma za mu yi noman tare zan ɗako hauya ka zo da hauya amma kuma waqtar yal arda gonar hayar ta ce muka ɗauka an gane ko anan ba a hayar gona amma akwai gurare da dama inda aka ci gaba ba wai jingina ake bada ba eh ba zan noma ta ba na amma nawa zan baka haya Mm, za ka bani ba na jika ashirin ka noma ta eh haya kenan daga nan zuwa baɗi shi kenan kawai in kaka ya ƙare aka ɗauke kayan kaka shi kenan yanzu ba ko biye ba zan baka kawai gona ta koma ta Allah wanda yake so a bashi haya ya zo shi amsa an gane auka na na huma ko kuma gonar tasu ce su suka gada daga wajen babansu babansu da ya haɗi ya rasu ya bar musu gonakai idan suna da yawa a gidan sai aka halhaɗa mutum biyu gona ɗaya mutum biyu gona ɗaya kai da kai da wani wanda taku ta zo ɗaya sai aka ba ku gona ɗaya daga cikin 'yan uwan naka shikenan sai kuka sai iri sai kuka sa a ciki kuma kuke noman tare an gane ku to أما إن كان البذر من عند أحدهما mm.
ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز shi kenan malam ya ce amma in kana albazru min indi ahadihima amma inda a ce irin ya zamanto daga wajen ɗaya ne daga cikinsu ɗaya ne yake da kwaitiya goma ta- ta ta gujiya an gane ko wa min indil akharil ardu shi kuma ɗayan gonar tashi ce yanzu shi ɗayan ga dubara sai dai bakarci na'am shi akwai gonar ya yi dubara ya siye ta amma yanzu kuma babu kuɗin da za a siya gujiya babu ƙarfin siya shi kuma wancan ga ƙarfi sai dai bar dubara shi yanzu akwai kuɗin a ajihu amma kuma bai bar dubara ya samu wata gona kafin wannan lokacin ya yi to ya zama to kai ƙarfi ni dubara wal amalu alaihi kuma aka ce aikin akan shi mai gonar ne shi wancan alhaji ne kawai shi dai kawai in damuna ta zo ta kaje ka ya baka ciya goma ta gujiya in ka shuka a gonarka ka noma kai komi da komi da kaka haiku ka shi maraba an gane au alaihi ma ko kuma aikin a kansu su duka bi shi da ya kawo gujiya tiya goma kai kuma kana da gona an gane ku yanzu ya kashe kawo musa wannan gujiyar tiya goma a gona ta ya mu raka aikin tare da ni da kai da kaka in aka tashi sai mu kashi mu raba an gane ku war ribhu bainahuma kuma riba za su raba a tsakankanin su lam yajuz wannan bai halitta ba saboda a ciki akwai da karhanci idan kai lissafi za a ga shi alhaji wanda ya bada gujiya tiya goma ya zo shi ya siye ta jika goma sha biyu da rabi ya zo kai kuma ka yi ta aiki shifka ta kaɗai abin da za a kashe ya shi jika goma sha biyu shifka da wani abin da ya shafi nomanta kai banda wahalarka ga noma ga maimai ga cirewa kwarta kenan ga shiƙa ga komi wanda aikin da za a yi kai ga shi gonarka ce aikin da za ka yi ya shi na jika hamsin amma yanzu kuma daga ƙarshe a yi kashin muraba ai an cuce ka saboda dan baka da kobiya shi kenan kawai sai a zo a nuna maka kawai ƙarfi ko kuma ya zamanto irin shi nashi ne tiya goma kai kana da gona kuma za ku yi aikin tare da aka zo aka yi lissafi irin nashi tiya goma jika goma sha biyu da rabi ko kai kuma gonar ka wannan in haya za ka bada ta a yanda gurin yake da kwari za ka iya bada a jika hamsin kaga yanzu hallo an ciwo ka anan ma to dai dole sai ya zamanto kai daga bangaren ka ka zo da hatsi da, da, da iri ni daga bangare na na zo da iri to yanzu in gona ta ce ta ni ɗaya zai iya yiwuwa mu sharɗanta cewa to kai za ka yi noma kai kwa ni yanzu yin je ni in samu waɗansu uzurruka na in yi a cikin gari saboda na yi dabara na samu gona sai kuma ladan wannan gonar tawa tun daga na ba da iri ka ba da iri sai ka yi noma an gane ko? To.
ولو كان اقتري الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاد إذا تقاربت قيمة ذلك to shi kenan malam ya ce walau ka naktar yal arda to da a ce za su ɗauki hayar gonar ci gonar hayar ta suka ɗauka an gane wal bazru min indi wahidin kuma irin ya fito ne daga wajen ɗaya daga cikinsu ɗaya daga cikinsu shine yake da kwai kuɗin siyan gujiyar a wannan lokacin wa alal akhari amalu shi kuma ɗayan aka ce shi kawai zai yi aiki ne shi noma da da- da gyara ta dai da maimai da wani komi da komi shi zai yi to ya ce jaza ya halitta amma da sharaɗi ya ce idan ta ƙarabat ƙimatu zalika idan ƙimar wannan noman da ƙimar wannan irin ya zamanto sun yi kusa da juna aka ce to yanzu wannan gujiya da kasi a tiya goma sha biyu da rabi go aka zuba ta ana masu noma in dai noma ne na wuni za a iya nome ta mutum uku za su iya nome ta kowa a bashi jika jika nawa kenan jika uku a maimai kowa jika jika jika nawa in aka haɗa nawa jika shidda a horta aka ce za a ɗauki mutum shidda jika nawa jika shidda nawa in aka haɗa jika goma sha biyu mai sharata zai kawo ta a dala ɗari nawa sha biyu da rabi da aka yi wannan lissafin ya zama to kimar wannan gujiya da ya siya da kimar aikin ya zama to sun yi daidai to yanzu ya halatta kawai a laftawa shi wannan wanda ba shi da kuɗin wannan a ce kai za ka kula da nomanta ka kula da maimanta ka kula da harce ta ka kula da ɗakota idan ka kata ta zo gari shi kenan ka kare yanzu bigewa da komi da komi mu za mu mutum tare Tawo.
ولا ينقل في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى to wala yunqadu fi kira'i ardin ghairi ma'amunatin ba a damka kuɗi hannu fi kira'i ardin a cikin hayar gona da aka ɗauka ghairi ma'amunatin wanda ba a yarda da ita ba gonar da baka sani ba wannan guri ne wanda ruwa yana isar wannan gonar ko baya isar ta to bai halitta ka damka kuɗi hannu a cikin irin hayar da ka ɗauka wannan tata gabla an turwa kafin a ƙosar da ita da ruwa baka san ba jigawa ce ko kuma a'a guri ne wanda yake mai haƙo ruwa ɗan kaɗan yana isarta ko kuma baya isarta kai dai kawai sarkin noma ne kana neman haya ta gona kawai aka ja aka nuna mata kawai ta gona yankin ma ba ɓangaren ku bane to yanzu bai ba sharɗi ba ne sai ka damƙa kuɗi hannu za ka yi cewa to mu bari sai lokacin noma in yayi sai ka zo ka amshi kuɗin yana yanzu kafin lokacin za a ga cewa ruwan da aka yi da ka yi shibka a ciki ko da ka yi binne kafin a yi ruwan kaga ruwa ɗan kaɗan da aka yi gujiyar ta fito da kyau to yanzu sai ka damƙa kuɗin eh wannan gaskiya gona ce mai kyau
ومن افتاع ثمرة في رؤوس الشجر شجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره
malam ya ce wa manibta a tsamaratan fi ru'usi shajar dukkan wanda ya siyi ɗiyan itatuwa a cikin kawunan itatuwa ya siyi dabino a jikin uwashi bayan dabinan ka sunnana da kyau sai ka zo kana bukata za ka yi wa ɗa aure ko za ka yi wa ɗiya aure sai wani ya zo ya siye su da ya siya aka yi ciniki aka zo da wanda suka san kirtado yi wannan idan aka fige shi zai yi san hokada aka ɗauki kuɗi aka baka to fa ujiha sai musiba ta zo ta afko a sama wannan ɗaya itatuwa yanzu da ka radda ka sai da a ranar in ana bukata sai a cire shi to amma saboda shi wancan kin wanda ya siya din yan mawadaci ne sai dan ya sakaki bai zo ba ya hige sai wata musiba ta samu wannan yan itatuwan wannan bi baradin ta hanyar najd irin kamar jamara idan ana cikin tsananin sanyi to tsananin sanyi ya zo shi ga baki daya ya lalata waɗannan dabina au jaradin ko kuma aka zamanto musiba ta same shi ta hanyar fari kawai fari suka zo suka cinye shi suka cinye da bina wannan kawai gabaki ɗaya kowane aka taba sai a ga ya lalace au jalidin ko kuma darba an gane ko au ghairihi ko kuma waninsa daga cikin dai musibu wanda Allah ta'ala yana iya jarrabar bayinsa da ita wannan musibar gabaki ɗaya kawai da aka zo cikin gona sai aka ga hatsi da yana na da kyau amma kuma yanzu kawai fari sun ci ko kuma da aka leƙa yanzu hatsi yana na da kyau amma kuma yanzu Allah ya jarrabu gurin ga dabaibai gashi ga hatsin amma kuma ga dabaibai ya hana a yi kala tau
فإن أجي- فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشر- عن المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن المفتاع jayyid malam ya ce fa'in uji haƙadaru tsulusi idan ya zamanto wannan ja'ihantar ruwan da aka yi musibar da ta zo abin da ta lalata ya kai kashi ɗaya cikin uku fa'aksaru ko sama da kashi ɗaya cikin uku ya zamanto kawai da ka zo ka gonar gabaki ɗaya da ka shiga hatsin sai ya ga gabaki ɗaya kan tudu har gangare kwari sun cinye yanzu can ƙaza ne bai wuce ba gonar inda za ta yi sanho arba'in yanzu bai wuce ba sanho sha biyar abin da za ka yanka to yanzu wudi'a anil mushtari ya qadaru zalika min at-thaman wudi'a anil mushtari to sai a sarya suwa wanda ya siyi wannan gonar wanda ya siyi wannan iyan itatuwan na wannan gonar qadaru zalika gwalgwadon wannan musiba da ta afku a cikin wannan iyan itatuwan min at-thamani daga kuɗin da ya siye ta sai a sarya shi mishi da aka zo to an yi ciniki jika ɗari zai bada da aka zo kawai kashi ɗaya cikin uku ya lalace yanzu sai a ɗauki jika talatin da hudu a bashi a ce ya zo shi kuma ya cire sauran shi Tau. wa ma na ƙasa anin tsulufi to duk abin da ya yi ƙasa daga tsurisi da aka zo abin da ƙwarin suka ci bai huce ba sanho biyu ba cikin sanho goma ko sanho ɗaya to yanzu faminal mubta'i wannan asara da kuma haƙuri yana kan wanda ya si wannan abin ne shi za a ce ya je shi Allah ne ya kaddara mishi Allah ne ya dora mishi hakan kin
لا جائحة في الزرع ولا في مشقرية بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول وإن قلت malam ya ce wala ja'ihata babu haɗokewa wata musiba wanda ta afku fi zar'i a cikin kayan noma a kayan noma idan ya zamanto kun gama ciniki da mutum irin hatsin da muka yi magana a kan shi kun gama ciniki ya ɗauki kuɗinka ya baka kuma daga baya shi ya yi sakaci bai zo ba a kalaci har sai da musiba ta afku to yanzu ba wata rage da za ka mishi ba wani rage da za ka mishi haka Allah ta'ala ya kaddara an gane ku haka nan wala fi masariya ba da an ya bisa haka babu wata ja'iha za a sare so mutum cikin dukkan abin da aka siye shi bayan har ya bushe ko da dabino ne bayan sun riga sun bushe sun yi garas wanda a yau ana iya cire su kuma a zamana lahiya ka saida wa mutum da ka saida mishi kawai da dare wata musiba ko barayi suka zo suka saci ba za ka ɗauke mishi wannan musibar ba wato da'u ja'ihatul buqul yace ana saryaswa wanda ya siyi kayanka na ƙasa to ana saryasu mishi wannan musiba da ta afku a cikin wannan kayan na ƙasa alwadu saryasuwa shine kun kare ciniki da mutum sai aka samu matsala to sai ka sare su mishi gwargwadon sai ka rage mishi gwargwadon yadda wannan abin ya samu matsala albuqulu su ne mabumbungura ƙasa kun yi ciniki na al- na kabewa da mutum a garkalka ya zo ya gansu kun yi ciniki ga baki ɗaya da shi ya ce to ana zawa da wanda za su cire ta su hudda ta yanzu da aka zo kawai an an hware an hware a ce can gaba ba ku ɗan ɗaɗɗaga ba kawai ashe ɓera ya musu aiki ga baki ɗaya lallata su yanzu sai a sarya suwa shi wanda ya siya ɗin saboda gobe ya dawo kar ku yi rabuwar rashin jin daɗi bai hal a jikan ku da kai da shi na'am وقيل da لا in kallat ko da ta zama ko mun kankantar ta Na'am.
ko da ka bewa ɗaya ce kasuwa Na'am.
sai a ce a mata kuɗi kawo wannan ta yi dala tamanin shi kenan abin da dala tamanin a bashi
وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث wakila la yudau waɗansu daga cikin malamai ku suka ce a'a cikin mabumbun cikin mabumbun su ne gwalgwadon kashi ɗayan ukun garkar taka ce da ya zo kun yi ciniki da shi na kabewarka misali za ta yi ɗa ɗari da aka zo a wajen ɗa talatin da wani abu gaba ki ɗaya ta lalace to yanzu shi kenan sai ka rage mishi asara
ومن أعرى ثمرة نخلا نخلا نخالة لرجل Halatin.
نخلات لرجل من جنانه Mm.
فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت إذا أزهت بخر- بخر- بخرسها بخرسها تمرا يؤذيه يؤذيه ذلك Na'am. Malam ya ce wa man a'ra tsamara na khalatin dukkan wanda ya bayar da kyautar ɗiyan itatuwa na dabinai na karkashi li rajulin ga wani mutum min jinanihi daga cikin danginsa ga wani mutum daga cikin mutane ya ɗauki ɗiyan itatuwa na dabinansa ya bashi ya ce wane yi muna tare da kai kuma harka ta arziki kullum tana haɗa da kai kuma kana mun alheri sama da yadda nake tunani to amma kai Allah bai maka ba abin hannu sosai yanzu a cikin garake na da binan da suke cikin garake na baki ɗaya ina da kwai garka a guri kaza ina da a guri kaza a cikin guri kaza ina da ka zaɓi ɗaya daga cikinsu da binan da yake cikin ta kaje kana baka shi baki ɗaya ba wai i- uwar da binan ba kake ni Na'am.
iyan itatuwan nata na wannan shekarar ya je shi ya fige shi ya sai da kayan shi shine oman a'ara shine al'araya to dukkan wanda ya bayar da ɗiyan itatuwa na dabinai ga wani mutum daga cikin danginsa to fala ba'asa an yi tariya ha iza azhat iza azhat haka ne ko to babu laifi ma'ana ya halitta an yi shtariya ha ya siye ta a wajen shi baya daga cikin al'aidu fi hibatihi kal'aidu fi dai kalkalbi ya qi'u ya udu ilai baya daga cikin wanda yake komawa cikin kyautar da ya bayar ya je ya koma kuma ta dawo wajen shi kamar kare ne wanda ya amai kuma yake lashewa kayan shi an gane ko to babu laifi ya siye ta a wajen shi amma da waɗansu sharuɗa na farko idza azhat idan ta koki azahu shine idan ya zama tona na ta ta bayyana eh gashi nan kawai kat ta bai tanana bi khirsiha to ya halitta ya siye ta da kirdadan wannan wannan da binan na sama yanzu bayan tanana da kyau yanzu wane ya san kirdado na da biyu irin kamar yadda a yanzu wanda yake takara da ƙur'ani shi idan ya haka ya jimko ya ce maka wannan ya yi kamar izuna zai ce maka to wannan insha Allah ya yi izu tara in ka leƙa za ga ko takarda ɗaya ce ta ƙaru akan izu tara ko takarda ɗaya ce ta ragu akan izu tara ko izu tara ne daidai to akwai wanda shi kuma da bino in ya zo ya gan shi a sama wannan da bino idan aka hige shi ya yi san hono in ya ce maka zai san hotara to in Allah ya yarda bai huce san hotaran ko da tiya daya ko kuma ya rage da tiya daya sanwan ko kuma ya zama to sanwan tara daidai shine alkhirsu kirdado wanda kawai idan ya maka kirdado yanzu kamar misali an gane ko kamar misali yanzu ka san wani da kyau yanzu sai ya tashi daga nan da ya tafi gida sai aka tambaye ka yanzu wani in yana tafiya in bai tsaya ba ko ina kake gaya kai ina sai ka ce to in Allah da in dai bai tsaya ba ko ina kawai ya kai guri kaza da aka yi kiran shi ya ce eh gana a kusan guri kaza to wannan shine al-khirsu to tamran sai ya bashi da bino tsananne da bino wanda yake a hige bakuna yu'tihi zalika inda al-jazazi to zai bashi wannan da binan bahunan lokacin da za a fige wannan ke yanzu za mu shi an kare sauran kunya ɗaya an gane ko a nan abin da yake nufi kai wancan ɗan uwan naka wanda ka bashi da biyu wadda biyu talaka ne yanzu kana tsoron ya dinga maka shigi da huci a garka ya raka zawa yana maka take take ka ce to wane rana kaza mu zo mutum da dai gashi nan daina nan shi ta bayyana mu zo ayiwa wannan dabinan naka kirdado yayin itatuwan da aka zo da mai wannan ya ce wannan ai ya san hushidda to shi ke ne ka ce san hushin da ku to yi haƙuri yanzu daga yau kada ka ƙara zawa kamar take-take kar ka zo min da abokanka suna ɓata mana shibka ranar da za a hige shi yau muna so da ya ce to ran talata ka zo ka abaka san hun ka biyar shi kenan a zauna lafiya
in kana fi ma khamsatu aw sikin fa qalla in kana fiha khamsatu aw sikin fa qalla idan ya zamanto a cikin ɗiyan itatuwan na dabinan da ya bashi za a samu ausuki biyar ne shine tiya ɗari uku shine duk wasu ɗaya yana tiya sittin ne daidai to ausuki biyar tiya ɗari uku ne faƙallu ko kuma ƙaranci daga ausuki biyar shine bai kai tiya ɗari uku ba
wala ya juzu shira'u aksara min khamsati ausukin illa bil'aini wal arabi amma bai halitta mai gida ya siyi sama da ausuki biyar daga wajen wanda ya bashi sadakar dabinai inda ya zama ya huce ausuki biyar ya huce tiya ɗari uku ya kai tiya ɗari uku da sattin ko tiya ɗari hudu ko da wani abin da ya samu to bai halitta bai tiye shi ya bashi da biyu illa bil aini face dai garin kuɗi garin kuɗi zai ɗauka ya bashi to shi kenan da aka zo aka yi lissafi eh wannan ya kai tiya ɗari biyar shi kenan to sai a yi lissafi din tiya ɗaya tana dala sittin tiya ɗari nawa ya kama kuɗinta ɗari ɗari sau biyar shi kenan ga kuɗinka ka je ka in ma aure ne za ka waɗiya ko ɗa ko kai ne za ka ƙara shi kenan a zauna lafiya wal ardi ko kuma kadara kadara amma ba za ka mishi da biyu ba ka ce to shi kenan ina da moto na ji an ce dama kana kishin kishin kin siyan moto ga moto na na a yi cinikin shi kuma ciniki za a yi na gaskiya ba wai saboda kai za ka ba da kuɗin baka danne shi da kyau watan ka bi wuce ɗari biyu baka sai a mashi ɗari biyu da hamsin an gane ko alhamdulillah a ɗigan wanda wani ne aka ci ko a yanzu jika ɗari biyu ta wato muke aka ce shi akwai